بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ranar sha ɗaya ga watan takwas hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ranar ashirin da ɗaya ga watan biyu miliyariya dubu biyu da ashirin da hudu alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya dace da musu abin da yake shirya ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazin iya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondudin daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda muna tafsiri ne a cikin suratul rum jiya Allah ya ba mu iko mun kai ƙarshen suratul ankabut zai zama karatunmu na yau a farkon suratul rum zuwa abin da Allah ya so kafin nan ina gabatar da mukaddimomi na surar zama muna shimfiɗa na tafsirin surar za mu fara da mukaddima na farko shi ne game da sunan wannan sura suratul rum kamar da ya tabbata daga gurin sahabbai Allah ya ƙara yadda da su ba ta da wani suna da ya wuce suratul rum haka ake kiranta da shi daga cikin dalilan da suke ƙarfafa wannan magana ma rawahu imamu ahmad an abi rauhin radiyallahu anhu qala hadisin da imamu ahmad ya fito da shi daga amirauhin allah fara masa ya ce sallaitu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam subah na yi sallan asubahi tare da manzo sallallahu alaihi wasallam faqara abi rumi sai ya karanta suratul rum a cikin sallarsa fataraddada fi ayatin sai tarbibi yayi maimaito a cikin wata aya falamman fatala min salatihi qala lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kammala sallarsa sai ya ce innahu yalbasu alaina alquran qur'ani yana ma'ana haɗe muna ma'ana muna maimaita alqur'ani ne sanadiyar cewa anna qawamun minkum yusalluna ma'ana akwai wasu mutane daga cikin suna yin sallah tare da mu la yusinu lil wudu'a amma ba sa kyauta alwalan sa to yadda lamarin yake faman salla ma'ana duk wanda zai yi sallah tare da mu wal yusinu wudu'a ya kyauta alwalan sa mahallin shahin a cikin wannan hadisi shine abiro yana ba mu labari za Allah ya karanta musu suratul rum a lokacin da yake yin sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mukaddima na biyu bayani akan inda aka saukar da ita ittifaqi mufassirin an hadhihi sura makkiya malaman tafsiri duka sun tafi akan cewa wannan sura an saukar da ita ne a garin makka ma'ana makkiya tana daga cikin surorin da aka saukar a makka tana karantar da halayen mutane kafin a yi hijira daga cikin wanda suka cirito wannan akwai ibn abdiyya al-girnadi akwai abu abdullahi al-qurtubi akwai bayrus al-abadi fi wasa'i da tamyiz Daga sun hakaito cewa wannan sura makiya ce bil ittifaq. Mukaddima na uku shine bayani akan ayoyin wannan sura. Wannan sura tana da ayoyi 60 daidai, tana da kalmomi 807, tana dauke da harafi 3,530. Kenan mutumin da ya karanta wannan sura yana da yankin wannan lada har so goma Allah subhanahu wa ta'ala yana ƙara lada ya dindin kansa ga wanda yake so muqaddima na hudu awjuhu shabahi bainaha wa baina ma sabaqaha min min as-suwar aw bainaha wa baina suratul ankabut inda suke da kamanceceniya tsakanin ta da makwabciyarta shi ne suratul ankabut da za ka ga surorin alkur'ani sukan samu alaƙa da junansu in muka dubi suratul rum ta yi kama da suratul ankabut ta wajen farawa inda kowace daga ciki ta fara ne da hurufin muqatta'a su ne kuran baƙi kamar yadda suratul rum ta fara da shi haka ma suratul ankabut kaga sun yi kama da juna sannan guri na biyu Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani makafirai mana cewa ba su da cikakken hankali kamar yadda muka ji a cikin suratul ankabut da kuma karanci iliminsu a cikin suratul rum Allah ya ce walakin aktar nas la ya'lamun ya'lamun zahira min al-hayati dunya wa hum an al-akhirati hum ghafilun cikin wannan sura da za mu yi akwai ishara da cewa yawa daga cikin mutane ba sa sanin girma Allah hankalin su ya dauku duk labarin duniya suna da shi amma ba su da wani labari game da lahira wani za ka ga duk labarin abin da ke faruwa zai baka shi dalla-dalla amma ya ka komo lamarin sallah bai san ƙabli ba bai san ba asali ma bai yi karatun fata da ya kamata ba da wani labarin na duniya na da shi kaga wannan karanci hankali ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mun ishara a cikin suratul ankabut ya ce bal aktharuhum la yaqilun da yawa daga cikin mutane ba sa hankaltuwa su mai da lamarin su ga abin da zai amfane su su kai kawo game da duniya ba sa kokarin shiri don samun lahira daga cikin alaƙar da take tsakanin suratul rum da suratul ankabut al'amru bin nazari fi siyar al'awwalin Allah ya umarni da a rinka duban tarihin wanda suka gabata don da na gaba ake gane zurfin ruwa da lokacin da nake karanta tarihin mutanen kirki za ka yi koyi da su don ka samu alheri ya same ka lokacin da kake karanta tarihin mutanen banza za ka nisanci halinsu don ka shirya same ka da duka a cikin wannan surori akwai bayani akan duba zuwa ga mutanen da suka gabata sannan daga cikin alaƙoƙinsu akwai at-tambih bi ayatin lahi kauniyya kauli min ayatin wa min ayatin a cikin wannan sura da zamu ci ina Allah yana nabahar da bayansa su rinka kallo game da ayoyin Allah na kasancewa su ne halittun da ake gani samai da kasai dare da rana da sauran halittu irin wannan ishara kamar yadda ta gabata a cikin suratul ankabut to ita ma a cikin suratul rum ana samun irin wannan daga cikin inda suka yi alaka Allah madaukin sarki ya bayyana halin mushriki nan da dina ya da'una Allah في الرخاء الذين يدعون الله في الشدة cewa kafirai sun shiga maki suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kuma yadda za mu gani a cikin ruwan Allah ya ce wa idza massan nasu durrun da'aw rabbahum munibina ilai mutane idan al'amari ya shafe su na kunci to ka za ka ga sun komo ma Allah amma ya sun samu sauki sai su manta mun yi makamancin wannan aya cikin suratul ankabut da Allah ce fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din kahirai in sun shiga jirgin ruwa suka ga wanda zai ci su sai su dawo su roƙi Allah shi kaɗai suna neman ceto a wurinsa amma da zaran aka ce sun ziyara sai su manta da wannan halin mutum don mutum bai da lafiya sai ka ji na wayo Allah na wayo Allah na tuba Allah ka yahe min da ya ji ya kwari sai shi manta da duk yawan na harbuwa da da yake Allahu rahimun ne za ka ga mutum ba mai biyayya ga Allah ba ne amma in ya shiga mutum ya komo ma Allah sai Allah ya yafe masa Allah ya karba masa sai dai akwai bambancin samun sarki da tuba tuba ba a karɓarsa in an ga alamun mutuwa da mutum ya tuba za Allah ya ce inna Allah ya kubalu taubatal abdi ma dam yubargir Allah yana karɓar tuban bawa matuƙar bai ga alamun mutuwa ba in ka ga alamun ba za ka tashi ba ana astaghfirullah Allah ka yahe min na tuba sai a rataye tubanka sai in baka mutu ba ka tashi baka koma ga mugun halin ka ba sannan a karbi tuba amma in ka mutu a wannan hali wannan tuba ba za a karbe shi ba inda tuba ne dan kaga alamun ba za ka tashi ba a raba wannan amma in mutum ya shiga mace ko ba mutumin kirki ba ne ya roki Allah ya hidda shi daga mace Allah yana hidda shi shi ne isharar da muka yi a yadda muka zo tafsirin wannan aya a cikin suratul ankabut muka ce in har wanda bai biyayya ga Allah ba zai shiga damuwa ya koma ma Allah Allah ya warge shi to mai bin Allah shi ya zama ba aula da in ya shiga damuwa ya koma ma Allah daga cikin bayani na alaka tsakanin suratul ruh da suratul ankabut akwai bayani أن الله يبسط الرزق أو أن بسط الرزق بيد الله سبحانه وتعالى يلوان تأرزقي أهنو الله نايك فأهنو متنبا أتكون من سورة الله يتي أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر تاني بشكتشي وابا Allah shi yake shimfiɗa arziki ga wanda ya so kuma ya sanya kunci ga wanda ya so kamar da muka yi ishara a cikin suratul ankabut Allah ya ce Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru la anna Allah haka ne ko wa yaqdiru la inna Allah bi kulli shay'in alim Allah ko sarki ce su mutane su sani da Allah shi yake shimfida arziki ga wanda yake so daga cikin bayansa ko kuma ya kuntata masa ma'ana arziki ya kasa shiga hannun ka da kake so domin shi Allah subhanahu wataala mai sani ne akan komai na karo har da yake ciki Allah ya sani Allah ya samu dace bayani na alaka tsakanin suratul ankabut da suratul rum yana da yawa wannan a cikin ne sai muqaddima na biyar akai su zamu takaita bayani akan mawdu'at hadhihi sura a wanda surar da take karanta min abraz hadhihi mawdu'at da cikin abubuwan da suka fitowa fili na maudu'in wannan sura bayan an amrin an shi ne bayani game da al'amari na tarihi shi ne bayan an amrin tarihi sura za ta mana bayani game da wani al'amari da ya faru wanda tarihi ne da ya faru bainar fursu rom tsakanin forsawa da rumawa gane ko wannan yaƙi kuma karon farko sai aka samu waɗanda suka ci nasara akan faɗan da aka yi shine fursawa suka ci nasara akan rumawa to sura za ta labarta mu da yadda lamarin ya kasance an gane ko Allah ya samu dace sannan daga cikin mawdu'ai na wannan sura akwai kwaɗaitar da kafirai a kan yin tafkiri shi ne an tafkiri fi ma khalaqa Allahu as-samawati wal ard su rinka yin tafkiri suna tadabburi game da halittar da Allah ya yi cikin samai da ƙasai sai da fil ard su rinka yawo a bayan ƙasa dan su ɗauki wazi bawo shi yake cewa tafiya mabuɗin ilimi shi wanda ya yawo a duniya yawon yana ƙara masa ilimi da kuma gane abubuwa na yau da kullum daga cikin abinda sura take karantawa bayan ma ya ciri yau malkiyama sura za ta wani bayanin wani daga cikin abubuwan da ke faruwa ko wasu daga cikin ababen da ke faruwa a halin na mutane a nan tashi alkiyama sannan akwai ambaton halittar mutum ɗan adam da kuma mayar da shi bayan ya mutu yana hannun Allah ne subhanahu wata'ala daga cikin abin da surar take karantar da mu alhaqqu an tamassuk bid-din al-haqq aw bidin al-haqq faɗaitarwa a kan riko da addini na gaskiya wattiba'i da kuma bin addini na gaskiya da mu ga cikin wannan sura Allah yana faɗaitar da bayansa su bi addini na gaskiya su yi aiki da gaskiya duka za mu ga wannan a cikin wannan sura sannan akwai bayanin al-ikhbar bi anna Allah huwa ar-raziq wal qabil Allah shine mai arzikawa shine mai rike arziki kamar da muka yi ishara da wannan aya cewa akwai alaƙa tsakanin suratul rum da suratul ankabut muka ambaci wannan aya a ciki za mu samu zikir aqwal insanin ra'isa ma'ana ambaton a yanayin tsarin halittar mutum akai a dunkule da Allah ya ce Allah wallazi khalaqakum min dhafin thumma ja'ala min ba'di dhafin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa shayba Allah ya ce yayi ku ne da rauni kowa a raunin da ya samu kanshi kana jinjiri sannan Allah ya baka ƙarfi Allah ce kowa ne ya sani bayan ya yi ƙarfi rauni zai same shi farin gashi zai zo ya mamaye shi an gane wannan ko sannan Allah ya nuna wani ciya ya faru kuma ya sha ko wani alimin kare Allah wani sarki yana halitta a wanda yake so masani ne mai hikima duka a wannan sura za mu samu innan abubuwa Allah madaukin sarki ya samu dace. za mu fara karatu da sunan Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Mim. Huruful muqatta'a ma'ana alifun da lamun da mimun. Allahu a'lam bi muradihi bi dhalik. Duk da yake mun yi ishara so da dama a wurare da so gabata wa'annan harufan ana istimali su ne dan tahaddi ga kafirai. Abinda ake cewa tahaddi ku fito ku yi in kuma kun iya fito na fito kenan muka ce suratul ankabut tana ɗaya suratul rum tana ɗaya daga cikin surori guda 29 da suke farawa da baki kurma inji bahaushe kurman baki ko sannan tana ɗaya daga cikin surori goma sha uku na alƙur'ani da suke farawa da harufa guda uku lissafin da muka yi mun ce akwai wannan sura Allah madaukakin sarki ya taimaka mana gulibatin rumu Allah ya ce an yi nasara akan Romawa an yi nasara akan Romawa malaman tarihi suka ce kamar yadda Ibn Kathir ya ambata cewa sarkin Romawa ya yi yaƙi da sarkin Farisa shi sarkin Farisa sai ya aika jagoransa aka yaƙi mutanen Rum mana a yankin sham kenan a biladar sham to a yankin biladar sham a nan ne aka samu aka haɗu bayan kowane kama yadda imam al-bagawi ya ambata a cikin tafsirinsa kowane sarki ya aiko da nasa runduna sai suka zo suka haɗu a wani guri da ake da shi ake ce da shi adra'at adra'at yanki ne wanda yake kusa da sham yana kusa da zaziratul arab nan ne aka haɗa kai wannan yaki tsakanin rumawa da su fursawa mutanen farisa da mutanen rum an gane ko su aka haɗa kai wannan yaki sai allah ya sa mutanen farisa su suka ci nasara akan mutanen rum to shine Allah yake ba mu labari fi adnal ardi a guri na kusa ma'ana a guri wanda yake kusa da yanki na larabawa shine gurin da suka haɗu shine adra'at guri ne wanda yake yana kusa da sham wa hiya adna sham kusa da sham nan suka haɗu suka abin nan suka yi faɗa wa junansu sai Allah ya baiwa abin nan ya baiwa fursawa nasara kuma wannan yaƙi ya faru ne shekara ta biyu da yin hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara ta biyu hijira tana da shekara biyu miladiya tana shekara ɗari shida da goma sha uku a wannan lokaci su wa'annan kursa su kama dimashq shekara na ɗari shida da goma sha hudu suka kama baitul maqdis lokacin nan hijira tana da shekara biyu da yi yanzu Allah yana bako-bakon zuwa abin nan zuwa garin Madina shi ne ibn Abbas yake ba da labari yake cewa lokacin da wannan yaƙi ya faru tsakanin rumawa da kursawa mushrikai suna nan suna ta addu'a Allah ya sa mutanen Farisa su ci nasara akan mutanen Rum su ko musulmi suna ta addu'a Allah ya sa mutanen Rum su ci nasara akan mutanen Farisa duba ka ga duka kafirai ne su rumawa masu bautar wuta ne su kuma farisawa masu bautar gumaka ne inda su rumawa suna yankin abin da aka fi biladi wara annaha wajen tsallakar ruwa ƙasashensu ya hada da uzbekistan da tajikistan da turkmanistan da kazakistan da kurgizistan da shin ƙasashen da masu tantantan ɗin nan eh akwai kazakistan akwai kurgizistan akwai kazakistan akwai turkmanistan akwai tajikistan akwai uzbekistan da yankin shin duka wannan don rumawa ne suna bautar wuta ne masu bautar wuta ne wannan eh a eh su ne masu masu ahlul kitabi ne su suna da littafi kenan shi kuma wa'anga masu bautar wuta ne su ne farisawa masu bautar musaniyi idan su wa'ancan suna da littafi wa'anga su kuma ba su da littafi ma'ana masu bautar kuma to su mushirkan makka abin da yasa suke ta addu'a Allah ya sa farisawa su ci rumawa saboda su farisawa sun haɗa alaƙa da su ta bautar a maguda inda wa'in gana bautar gumaka wa'in gana bautar gumaka to su addu'a da suke Allah ya sa masu bautar gumaka su ci nasara ga ma'abuta littafi su kuma musulmai suna son masu littahi su ci nasara akan masu bautar gumaka saboda su masu littahi sun san musulmai gaskiya ne dama kiyawa na su kenan an yi samu su ran karɓa addinin musulunci akan wa'annan masu bautar gumaka to haka aka yi ta wannan muhawara shine lokacin da aka ci nasara lokacin da su farisawa suka ci nasara a kan rumawa mushirkai sun yi ta murna kuma sun yi ta cika baki suna cewa inda har kuka ga wa'incan sun ci nasara akan wa'incan to ya nuna addinin mu shine na gaskiya kuma in mun yi faɗa da ku yadda aka yi wa'incan haka za mu yi muku suka musulmai suka ce a'a wannan nasara ma da wa'ancan suka samu sai ta juye sai gamo ya juye madami kafirai har ta kai su ce ce ku ce tsakaninsu da musulmai abubakar da wani ɗaya daga cikin manyan kafirai ya ce da shi sai mun ci nasara a kan ku bar ganin farisawa sun ci nasara a kan rumawa ya ce a'a ƙarya kake mu ne za mu ci nasara in ku ba haka mai kasa ka sa nau'in sa naka shine jingina tun kafin a haramta yin haka abakar ya sa abin da ya sa shi ma ya sa abin da ya sa aka ce to a sa lokaci abakar ya ce nan da shekara biyar sai an sake wannan yaki kuma sai rumawa sun ci nasara shi ma ya ce ba zai yi ba ana nan sai da shekara biyar ta yi ba a yi maganar yakin ba abakar ya zai ce manzo Allah ka ji yadda an kai kuma gashi lokaci ya yi yanzu Allah ya ce je ka ce musu a ƙara lokaci ka ce ba zai zai kai shekara goma ba sai an sake yaƙi sai ga shi bayan shekara bakwai da yin wancan yaƙi sai aka maimaita wani yaƙi sai Allah ya baiwa rumawa nasara akan farisawa to shi ne da Allah yake ba mu labari Allah yake cewa fi adnal ard a wuri mafi kusa shine wurin da yake kusa da Sham kusa da jaziratul ard Allah ce wahum su rumawa eh wahum su farisawa ko min ba'da rumawa kenan wahum su da aka ci nasara min ba'da balabihim sa yaglibuna bayan cin nasara da aka yi akan su to za su samu su ci nasara a kan wa'ancin da su ci nasara a kansu. gane ku dana ya ce wahun ai ya'ani ahlul rum su ma'abuta rumawa kenan yan rum kenan min ba da galabin bayan cin nasarar da farisawa suka yi musu su ya kulibuna su ma da izinin Allah sai sun yi nasara akan wa'ancin kursawa in aka ƙara yin wani yaƙi Allah madaukin sarki ya samu dace da wannan ne malamai suka ce alkur'ani wannan ayar dalilun ala anna alqur'ana kalamullah dalili ne akan cewa qur'ani maganar Allah ce fihi ikhbarun lil ghaib a cikin qur'ani akwai labarin gaibi inda Allah yake cewa a gaya musu sai rumawa sun ci nasara akan farisawa yaushe fi bid'i sinin a cikin shekaru ɗan kaɗan malamai suka ce albid'u bayna thalathati ila al-ashara tsakanin uku zuwa goma kaga ba a haddada rana ba amma Allah ce ku gaya mu kafiran maka wannan hada da aka yi ba a shekara goma sai an sake yin wani kuma sai rumawa sun ci nasara haka manzo Allah ya ce gaya mu mushrikan maka fi bid'i sinin a cikin 'yan shekaru ba da daɗewa ba, lillahi al'amru min ƙablo min ba, ai al'amari na farko da na ƙarshe da a hannun Allah yake. Mana kafin a ce a yi yaƙi tsakanin rumawa da farisawa al'amari yana hannun Allah ne, haka ma bayan yin yaƙi, kuma yana iya ɗauka kafin yin duniya al'amari yana hannun Allah ne, bayan duniya ta ƙari duka al'amari yana gurin Allah ne, subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce, ala lahul khalqu wal amru sani halittu duka ga Allah su shi yake yin su umarni duka yana hannun Allah ne Allah wanda yakin sarki ya samu dace kaga kenan wannan ayar mai take nuna mana ga abin da zai faru kuma irin wayannan ayoyi suna da yawa cikin alkur'ani Allah wanda yakin sarki ya gaya muna a cikin alkur'ani wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala din kullihi walau karihal mushrikun Allah ya ce shi ne aiko annabinsa da shirya da addini na gaskiya don ya ɗaukaka addinin musulunci a kan dukkan addini ko da mushrikai ba su so yanzu mushrikai suna so ne akwai addinin da yake sama da addinin musulunci ne babu ko ina musulunci ya mamaye والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الله يتي شيء ده shaida. yau ga mu muna shaida musulunci ya mamaye ko'ina ko ba haka bane manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da yake ƙara tabbatar muna shi manzo ne kuma yana ba da labarin gaibi da umarnin Allah kula shi manzo la yantiqu anil hawa bai magana akan son zuciyarsa in ka ga ya magana umarni ne Allah ya bashi wata rana Khabbab bin Arat ya zo gurin shi yake da shi ga jini yana zuba ga halin da muke ciki manzo sallallahu alaihi wasallama yace da shi da yutimmanna Allahu hadal amr yace wallahi kaga wannan addini ba kan gamu anan gaba sai Allah ya jiksa wannan al'amari hatta yasira rakibu min sana'a ila hadramaut sai mutumin ku ya yi tahe daga sana'a ha hadramaut can kusan yaman yace haka zaka tayi la ya sha shay'an illa Allah wa dhiba ala ganaimi au kama kala alaihi salatu wassalam manzo Allah ya ce zai tafi bai tsoron komai sai dai Allah ko kuma kura in za ta tarbe shi wajen ta ci dabbobin shi amma sai Allah ya cika sauna al'amari to gashi musulmai gashi muna cikin rakhai muna cikin kwanciyar hankali kai musuluncin ka ba wanda zai hana ka kai alhamdulillah yasa Allah ya ce fi bid'i sinin a cikin shekaru ɗan kaɗan waɗanda ba su kauce goma ba daga uku zuwa goma lillahi al'amru min qablu wa min ba'd al'amari yana gurin Allah ne farko da ƙarshe kenan nan sai dauki ma'anar ba da nasara a ba da nasara Allah yake da izinin ya ba da nasara ga wanda yake so farko da ƙarshe ko ba haka wani Allah yake cewa yawma idin yafrahul mu'minuna ranan nan mu'minai za su yi murna wace rana ran da rumawa za su ci nasara akan farisawa tambaya anan shine mun san cewa alkufuru millatun wahida kafirci duka guda ɗaya ne farisawa kafirai ne rumawa kafirai ne to amma menene alaƙar da take tsakanin musulmai da rumawa har da za su yi murna don kahirai sun ci kahirai nasara kun gane misali ko wannan kahiri ne wannan kahiri ne sun yi wada wa junansu sai ina fata Allah sa wannan ya ba wannan kashi da kuma wannan ya ba wannan sai ni ta murna me ya shigo da ni ciki akwai alamun tambaya ko ba haka wannan shi yasa nake son yi mana ishara da cewa addinin musulunci ya bayyana mana cewa kafirai ba matsayinsu guda ba mataki mataki ne akwai kahiri wanda ake zaman lahiya da shi akwai kahiri wanda ba a zaman lahiya da shi kahiri wanda ake zaman lahiya da shi in ka nuna masa so na ɗabi'a ba laihi ba ne kun gane misali amma kahiri kula soyayya gida biyu ce akwai so na addini akwai so na ɗabi'a kahiri da ake zaman lahiya da shi ba laifi ba ne ka nuna masa ƙauna ta ɗabi'a ba ta addini ba shi ko kahirin da ba a zama lahiya da shi bai halasta ka nuna mai so na ɗabi'a da kuma so na zaman lahiya ga misali abu talib lokacin da ya rasu manzo Allah ya nuna damuwarsa ko bai nuna damuwarsa don duniya ta san cewa akwai soyayya tsakanin manzo da Abu Talib sai da Allah ya sauka da ya ce innaka la tahdi man ahbabta kai manzo baka shirye da wanda kake so wannan ayar abin take nuna mana manzo yana son Abu Talib so na dabi'a har gashi ya damu da ya mutu a musulunci Abu Jahl da Abu Talib a gurin manzon Allah me bambancin su duka ɗaya ne misali wannan mahaifinka ne wannan yayan shi ne wannan yayan shi duka wasu guda uban su guda ko kuma baban su guda baban su guda kai a gurinka duk iyayenka ko ba haka to amma shi Abu Talib da ya nuna wa manzo Allah kauna sai manzo Allah ya so shi so na ɗabi'a har yana nuna damuwa lokacin da ya mutu akan kayarci shi ko Abu Jahal duk da yake yana baban manzo ta aihuwa radda ya mutu sai da manzo Allah ya fara yana ba yin sujjada saboda murna da mutoshi an gane misali ko kenan da haka a wajen mu'amala mutum bai zo ya ce wani mai kana mu'amala da kayan idan kayan ya nuna bai son ka bai son addinin ka kakka yadda da kushi ko ta ina babu mu'amala tsakanin amma idan kahiri ya nuna bai shiga addinin ka fa shi yana ka addinin shi amma ya da kuma mu'amalar ku to kakka kyamace shi kakka faɗa da shi a a ku mu'amalar ku lamarin ku na duniya duk ku amma lamari na addini ba a shiga juna ai gyaran da muke yi ma sauran musulmai shine in biki na addinin kirecin ya tashi haramun ne musulmi ya yi musharaka dan abin ya shafi addini amma in biki na duniyar kirecen ya tashi ba da yi ta yi a sha'iya da ke aiko mai wannan daban amma al'amarin da ya shafi addini nan ba a nuna soyayya an fahimce ni ko wani shi ne ɗan tambihin da zan yi mana ana da Allah ya wadaukin sarki yake cewa yau ma iri ya farahul mu'minuna ranar nan mu'mini za su farin ciki ranar da aka ce romawa sun ci nasara kan farisawa bi nasrillah da taimakon Allah ne hakan zai faru da ikon Allah da ƙarfafawa an gane ko? to na ga wajen binasar lahi ko da taimakon Allah subhanahu wata'ala yunsur man yasha Allah zai taimaki wanda yake so wa huwa al-azizur rahim Allah mabwayi ne kuma mai jinkai yasa ibn Abbas ya ishara da cewa bi nasrillahi da taimakon Allah da yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan makiyansa haka yake taimakon wanda yake so mana haka zai taimaka wa annabi yadda waɗancan suka ci nasara akan makiyansu kai ma da taimakon Allah sai ka ci nasara akan makiyanka gashi kuma mu zo bai mutu sai da Allah nuna mai nasara akan makiyansa an gane wannan haka sunnar take duk mahallin da kake ciki in dai ka dage za ka yi ma Allah aiki ba ka mutuwa sai Allah ya nuna ma aikinka ya yi sai Allah ya nuna ma ya karbi aikinka idan mu yi ma Allah aiki sai Allah ya karbi aikin mu kuma sai mun gani tun muna rayu Allah ya sa mu idan shi kuma Allah ya karba mana Allah madaukin sarki yake cewa wa'adallahi alqawarin Allah ne wa'adallahi Allah madaukin sarki yayi alƙawari da ba da nasara ga akan musulmai ya ɗauki alkawarin ba da nasara akan masu addini duk halin da kuke ciki ku yi ma addini aiki wala sai Allah ya ɗaukaka ku akan mukin la yukhlifu Allah wa'ada Allah subhanahu wata'ala ba zai saba alkawarinsa ba na bayyana ma'abuta addini nasara masu addini na gaskiya walakin na aksara nasu la ya'lamun sai dai yawa daga cikin mutane ba sa sana ma'ana ba sa su kankan cewa da ce Allah bai ci saba alƙawarin shi duk abin da kaji Allah ya ce zai ma bawa kaka dauka ya ware bawa guda a duk bayan da suke fito wannan furki za su samu wannan sai dai ba ya hakuri ba su mutanen duniya mafi yawancin su amma duk da yake an yi ishara ne ga mutanen makka a wannan aya da za mu karanta amma duk mai hali irin nasu ya shiga ciki التي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا سوري سنسن ظاهرا الأمر الدنيا معنى سنسن معاملة الدنيا سنسن يد ذاسو إيا ميدة أي تزم بي سميدة أكو تزم قوما التي سنسن وانا وهم عن الآخرة هم غافلون أما سوفا game da lahira da kanannu ne to yanzu ana magana ne da kufarin makka to amma fa ta shafi kowa al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab a ƙa'ida ta malaman usul ana la'akari ne da yi lafazin inda ya fada ba a kan kowa ake magana ba duk mai irin wani ɗabi'a ya shiga ga misali kamar yadda muka ishara a cikin mawdu'at na wannan sura wacce tana nuna mana halin mutane wasu sun bi mai da halakari akan duniya sai da lahira su wasu duk labarin duniya sun sani amma Allah game da labarin lahira akwai mun sani ba a san kwaya ya sa ya je ingila ya je america ya je faransa ya je china ya je africa ya je ina duk dan harkar duniya ba harkar addini ba sai ya zo ya yi retreat ya zo ya zamna zai iya baka labarin ko idan a duniya amma ita ce a ɗauko ƙul'ani a karanta sai ce a wani aiki ban samu ne karatu ba wani karatu ƙul'ani sai dai karanta jarida na Allah ya tsara ba duk labarin duniya ka sani sai dai na ƙul'ani ne baka sani ba wani har yanzu ya kai shekara tamanin a duniya girwaye nisuwa ne aya iya kwami ne ya gici a ni asara mana wallahi wani ya kai shekara tamanin bai iya aya bai na alkur'ani duk labarin duniya zai baka a wannan tabewa ce wani asara ce babba asara wani malamin mu Allah ya saka masa da alheri kuma Allah ya kai shi ba don ya rasu ba wata rana ya ba da sallah ya ba da sallah sai ya jirkitar istiraha cikin sallah an gama sallah akwai wani alhaji sai ya tashi cikin masallaci yana faɗa eh shi irin wa ga sallah na je ƙasa ka za ga ana irin ta ba na je ka za ga ana irin ta ba na je ka za ga ana irin ta ba bayanin shekari ka neman bace mai komai ba amma shi ne mai ya san kofar da yake shigowa sai je bakin kofar da yake shigowa ya tsayin shi sai da ya fito sai ya game sama da ƙasa ya mulke kan matsala masallaci ai an zo gurin liman aka yi bambara liman ya kasance aka yi ce a zai sake shi amma a haka sai ya tambayi ya bashi amsa zai sake shi ya ce da ka zo ƙasa ka za karatu addini ka tafi ƙasa ka za karatu addini ka tafi ƙasa ka za karatu addini ka tafi duk inda ka ce duniya neman duniya ya kai ni kuma duk inda nake duniya neman addini nake kuma sai in yi addini ka zo ka ce min kai baka ga irin wannan sallah to ina za ka ga irin wannan sallah inda ba sallah a gaban ka sannan ya sake shi ya ce masallacin ku kuma ku nemi wani liman dan da bai kara ba da sallah ya ce zan zo kai sallah ne amma ba limanci ko sai abin da Allah yake yi ba a dade ba sai ga limamin din nan ya sai babban mota da babban gida a unguwar da alhajin nan yake ina ruwa Allah da haka malamai ku tashi ku bi da kuɗi Allah ya ustaz sai ka bi da kuɗi ka bi da kuɗi ka nemi ilimi ka nemi kuɗi kakka zamo ka ce ni inda na zama ustaz kuma ni da kuɗi shi ke nan kun fahimta wasa wani wanda ya zama ustaz kullum asawaki shi ko inda bai kamata ya asawaki ba asawaki shi ke don dai a gaishe a ga ustaz ustazanci ai ba wasa bane ka zama ustazun na hakika amma Allah ka dage ka nemi kuɗi ga sunna ga abin duniya ana kare mutunci ba dole sai kai mutane kuɗi ba amma ya zama to ba ka roƙa gurin wani kuma duk wanda zai ganka ya san ba kana son shi shi ma bane ai Allah bai Allah ya baiwa mutanen banza duniya balle mutanen kirki da haka wallahi mu tashi mu nemi Allah ya ba mu masu albarka Allah ya kare mu shi yasa Allah ce ya alamuna zahiran min alhayati dunya su dai sun san zahirin al'amarin duniya kawai wa hum anil akhirati hum ghafilun su dai game da zahirin al'amarin ne aw lam yatafakkaru fi anfusihim Allah madaukin sarki yace ashe ba za su yi tunani ba fi anfusihim tsakaninsu ma'amna fi ma bainahum su san kuma cewa ma khalaqa Allahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq Allah bai halicci sammai da kasai ba da halittun da suke tsakanin su illa bil haqq sai da gaskiya a wajen musamman da lokaci a bai ambata ma'ana sama da ƙasa da halittun da suke tsakanin sama da ƙasa kowannen su an sa lokacin da zai kare inna kathiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun amma da yawa daga cikin mutane suna kafircewa game da haduwansu da ubangijinsu wannan ishara ne akan kafirce wadda mushirkai suka yi na cewa ya mutu ba a tashi sai Allah ya ce ku yi inkarin tashin kiyama ba kwa ganin na yi sama da ƙasa da wasa zan yi ƙasa dan haka kawai zan yi ƙasa in yi halittu gaba ɗaya zan saboda Allah ce bai yi su ba sai da gaskiya sai da cewa za su yi zama lokacin su su wuce kuma kowa zai rayuwa ya wuce za a yi tashi don a yi wa mutane hisabi an gane ko Allah madaukin sarki ya samu dace yasa Allah madaukin sarki yake cewa hasibtum nama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un shin ku mutane kuna tsammani mun halice ku ne dan wasa in kun mutu ba za ku dawo mana bashi yasa jama'a babu barna da wasa game da halittar samai da gasai ma khalaqana as-samaa wal ard wa ma bainahuma batila wani guri Allah madaukakin sarki yake cewa ma khalaqana as-samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin ko haka bane kenan halitta sama da ƙasa ba an yi su bane dan wasu kai ranar da za a yi sabi ma kowa ya ga abin da ya samu a wa Allah ya samu abin da ya dace mu samu abin da ya dace a walam yasiru fil ard shin ba za su yawo a bayan ƙasa bane wa yanzu su duba su gani kaifa kana aqibatul ladina min qablih yaya karshen wa'anda suka wuce gabanin su ya kasance wanda suka kafirci yaya karshen su ya zama ba su karshen kwarai ba su wa'incan kafiran da suka shuɗe kafin kafiran makka Allah ya ce kanu su waɗannan kafirai sun kasance a shadda minhum quwwa sun fi tsananin ƙarfi akan waɗannan kafirai na makka ma'ana ƙarfi na jiki ɗaya kenan yahuda na adawa da aka halaka samudawa da aka halaka alace ku je ku duba tarihi mana sun yi ku tsananin ƙarfi na jiki na ɗaya kenan sannan abu na biyu wa atharul arda sun kuma yi noman ƙasa ma'ana sun nemi arziki a cikin ƙasa an gane ko wasu malamai suka ce wa atharul arda ai halatuha sun noma ƙasa ma'ana sun yi ku karhin noma sun yi ku samun cimaka a cikin ƙasa ba amaruha sun kuma raya kasa aksar min ma'amaruwa fiye da yadda mutanen maka suka raya kasa ma'ana sun yi gine-gine manya-manyan gidaje sun yi duk abin da ya kamata su yi a bayan duniya an gane ko Allah ya ce wa ja'atkum rusuluhum bil bayyinat amma manzanni sun zo musu da hujjoji suka kafurce ba su yi imani ba fa ma kana Allahu liyazlimu da Allah halaka da su bai kasance zai zalunce su ba walakin kanu an kusahum yuzlimuna sai dai sun kasance suna zalunta kawunansu nan ishara ce akan duk wani mataki da kaga ka kai wani ya kai ya wuce ga misali a da mu dawo nan kusa sai babanka ya baka labari shi kadai yana noma ya samu dame dubu yanzu ku ashirin a gida ku yi noma ba ku samu dame ashirin ba kun tabbata nisa ba sai kaga gonar da da ana samun dame ɗari biyar wasu a yi noma a ce dame shida aka samu a yau ta kai in mutum ya amfani da kuɗi da gonaki masu yawa ya samu dame dubu sai ana ci a sarkin noman wanda da mace sai ta yi noma ta samu dame dubu wani daɗi ne wanda ce na duniya ai an ga mana misali wai mu misali mu abinda muka iske duniya kamar a kawo abinci da nama da miya da tuwo kwano cike sai a ci bayan an canye sai a suɗe kwano bayan an suɗe kwano sai ka iska kwanon ka sa ruwa ka ɗarwaye to mu wannan ɗarwayen shi na mun ka samu a daɗin duniya duk wannan fantama da kaga mutum yana wai shi daɗi yake shi na kaga daɗi inda wani yanzu wani abinci in ka ci sai ya tada ma zahi a ganin nan ba san zahi ba jabet ba su san shi ba hawan jini ba su san shi ba ciwon kai wani sai ya shekara goma bai yi shi ba ina wani daɗi kullum sai da magani kullum fali kullum fali Allah ya kare mu Allah ya ce sun makana aqibatul ladina asa'u su'a sun makana aqibatul ladina asa'u sannan sakamakon ko ko karshen waɗanda suka muna na aiki asu shine mummunan sakamakon shine wuta a gane ko an kaddabu bi ayatin Allah saboda sun ƙaryata ayoyin Allah wa kanu biha yastahzi'una kuma sun kasance suna yin iskilanci game da ayoyin Allah Allahu yabda'ul khalqa Allah shine ya fara yin halitta ba tare da ya ga wani yayi ba thumma yu'iduhu sannan kuma shine wanda zai mayar da halitta ranar tashi alkiyama bayan ta mutu ثم إليه ترجعون سننكم كألا سبحانه وتعالى زعم يدك ويوم تقوم الساعة الله مدوكين سركي yake cewa ranar da alkiyama za ta tsaya in alkiyama ta tsaya yublisul mujrimun haka ne ko ranan nan su kafurai za su ɗebe tsammani daga rahmar Allah ai yayi asuna rahmatillah duk zanen da kiyama ta sai Allah ya ce masu laifi wanda suka kafirce wa Allah za su ɗebe tsammani daga rahmar Allah lam yakul lahum min shurakaihim shufa'a Allah ce ba su da wani daga cikin gumakansu wanda zai cece su daga azabar Allah wa kanu bi shurakaihim kafirin Allah ce sun kasance za su kafurcewa ababen da suka rika a matsayin abin bauta mana za su kafurce ma'allolinsu kowa zai yi takan shi an gane ko? shi ne misali da Allah ya gaya mana su ci wa kawo wallahi rabbina makon na mushirikin su da kansa ba za su ci Allah wallahi mun bu mun shirka ba shi ne Allah yake nuna muna nan wa kawo mushirka'in kafirin ranar kiyama mushrikai sai sun kafirce wa kuma kansu sai sun ce su ba su bauta musu ba ba su yarda da su ne allola ba ranar da gyara ba zai amfani ba yau mata kuma sa'atu ranar da alkiyama za ta tsaya in ji Allah subhanahu wa ta'ala yau mai ibi ya tafarrako ranan nan mutane za su rarraba ya tafarraqun ay fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'id wasu mutane za su koma aljanna wasu mutane kuma za su koma a cikin wuta ranar alkiyama kenan in kaga ana game to anan duniya ne alkiyama ya an yi hisabi to kowa ya kama gabansa musulmai na gari suna aljanna kafirai suna wuta na musu azaba yasa Allah yake ba mu labari anan wa yawma taqumu as-sa'atu ranar da alkiyama za ta tsaya yawma idhi yatafarraquna ranar nan za su rarraba mana ɗan wuta za su je ɓangaren su a aljanna za su je ɓangaren su fa amma alladhina amanu amma fa waɗanda suka yi imani da Allah wa amilu salihati suka yi aiki nagari fa hum fi rawdatin yuhbarun Allah ya ce to su fi rawdatin ay fil janna su kan a cikin aljanna yuhbaruna ai za su zamna su ji daɗi kenan Allah madaukin sarki ya samu dace
ma'ana ƙa'idar da sun yi kamar yawan shekaru waɗanda zai ba su misali ma'ana waɗanda su ke gaba da su sun yi wancin shekaru waɗanda suke so
yau waccan ƙa'ida mun karanta ko da Allah ya ce wa a tsarar arda ko suka noma ƙasa a ɗayan maganar kenan na yi muna fassara biyu na cewa a tsarar arda yana ba da ma'anar sun yi yawo a bayan ƙasa sun je wurare masu nisa sun nemi abin da za su nema wa amaru haka ne ko suka raya ƙasa suka yi gine-gine aksara mimma amaru ma'ana fiye da yadda wancan suka raya ta wannan ɗaya daga cikin fasarar kenan kuma yana ba da ma'anar suka ɗauki tsawon daɗewa duka yana shiga ma'ana babakon fil'ar da suka wanzu a bayan ƙasa an fahimci hausa da kaga mutanen nuhu shi kan shi an ce na shekara ɗari da hamsin ɗari tara da hamsin yana wa'azi to ba a faɗi shekara nawa ya yi ba kafin ya fara wa'azi bayan haka da mutane ba a faɗi shekara nawa ya yi ba yanzu mu nan ka daɗe duniya shekara nawa nan dai nan wurin da waya akwai mai shekara ɗari da ashirin hmm? ka gani ko kuma da waya yanzu duk wanda ke da shekara ɗari tamanin nan da waya ya ƙara wasu tamanin dukkan mina na mi an da rage ma Allah ya samu dace. Allah ya saka da alkhairi yana ya dauka wannan ma'ana. Na'am. Sai aya na gaba ko Allah ce wa amman ladina kafaru amma wa'inda suka kafirce wa kadzabu bi ayatina suka karyata ayoyinmu wa liqa'il akhirati suka karyata da haduwa na ranar lahira fa ulaika fil azabi muhtarun to wa'innan za a halarto da su a cikin azabar Allah. Allah ya kare mu kaga su wa'inga sai Allah ya ce fahum fi rawdatin su wa'innan ɗan aljanna da suka aiki na kwarai za a zauna da su a cikin aljanna ko yuhbaruna ay yukramuna za a karrama su a ciki a zauna da su a gidan aljanna su kuma wa'innan ahlarto da su za a yi wasu azaba subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah ma'ana ku yi sallah ku tsarkake Allah hina tumsuna lokacin da kuke ganin maraice shine salatul maghribi wal isha wa hina tusbihuna da lokacin da za ku tashi shine sallar menene sallar asubahi walahu alhamdu fis samawati wal ard godiya ta tabbata ga Allah a cikin samai da kasai an gane ko sai Allah madaukin sarki yace wa ashiyan da kuma lokacin da rana ta fara sanyi shine lokacin sallar la'asar kenan wahina tushiruna da kuma lokacin da kuke kwantawa da rana ku rage zahi shine lokacin sallah azhar wannan ayoyi guda biyu kuma suna haddade muna adadin salloli guda biyar na farilla tun daga sallah asubahi zuwa sallah magariba kenan asubahi azhar la'asar kaga in ka dauka fa subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah ma'ana fa sallu lillahi kenan ku yi sallah dan tsarkake Allah yaushe hina tumsuna lokacin da kuka gama da ci yayi muku in rana ta faɗi shine sai ku yi sallah isha'i da magariba ko wa hina tusbihuna da lokacin da kuka waye gare shine ku tashi ku yi sallah asubahi kaga na an hita salatul fajr idan wannan aya ta bayyana muna salloli guda uku wanda ake yin su cikin duhun dare wala hul hamdu fis samawati wal ard godiya ya tabbata ga Allah a cikin sammai da ƙasa ku ci gaba da sallah a wani lokaci wa ashiyan da lokacin da rana ta rage zafi sosai shine sallar la'asar wa hina tuzhiruna da lokacin da kuke zahira ma'ana lokacin da kuke rage zahir rana kamar karkatawar rana shine sallar azhar kenan Allah ya ci gaba da ba mu labari sabon magana ina ganin lokaci yana son mu ko mu tsaya nan eh mu tsaya nan Allah ya kaga tambayar ne yau ko zaune ba sabon fudarta ba ban manta da ita ai ba ku da Allah ka mina rai saboda neman duniya ta kuma da hankali Allah ya kai shi amana don muna amsa mai tambayar shi hakuri Allah ya samu dace na'am ina ganin subhanaka allahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk